بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba shida ga watan zulkaida hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da goma ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi afdal al-qismul awwal الرد عليه في كتابه ثم هتديت تعليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخير in ba manta ba malam yana kan mana bayani da mai da martani a kan irin zantattuka na ƙarya da zargi da 'yan shiya suka ƙirƙiro domin ɓatanci ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama. Wannan batancin tintin Yahudawa suke ma annabi da sahabbai shi, kawai su ‘yan shi a kasantuwansu almajiran Yahudu ne, ci gaba suka yi daga inda malamansa suka tsaya. Domin a zamanin annabi ne aka samu ɗaya daga cikinsu mai suna labidu ibn al'asam ya yi annabi tsafi don ya kashe annabi to don an samu ya komo shi da mabiyan shi sun kitsa makircin kashe annabi ai ina ganin abin ba zai zama abin mamaki ba izo yana zagin annabi da sahabbai da sauransu to wanda ma ya nemi rayuwar annabin kuna gano rayuwar annabin ɗungurungum ya nema isa sai dai kawai mai addu'a Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mu amma dai shi'a babbar bala'i ce malam zai ci gaba da tona asirin mugun abin da suka faɗa a inda yake cewa wala kada ahsana sha'abiyu rahimahullahu fi qawlihi hakika al-imamu sha'abi ya kyautata Allah madaukin sarki ya ji kanshi inda yake cewa ma ra'aytu qauman ahmaqa yace shi tunda yake a duniya bai taba ganin kidahumai dolaye wawaye banzayen garki ba mina shi'a Allah ya sama dan shi'a yace walau kanati shi'a min at-tayr da 'yan shi'a cikin tsuntsaye suke jama'a cikin tsuntsaye wani tsuntsu ne wawa e a a jaragon maza e wani tsuntsu ne ka kalle za a gan shi ka ce kai wannan tsuntsun wawa ne e e ungulu ya ce lakanat rahaman ya ce wallahi da 'yan shi a cikin tsuntsaye suke da ungulaye za su zama walau kanu minar dawabi to cikin dabbobi wani dabba ne wawa lakano humuran da sun zama jakuna wallahi da yan shi a cikin dabbobi ne ko a sahun jakai za ka zansu kuma kalli ɗan shi a cikakken jaki ne in ba haka ba Allah ya bi mutum kai ka ce baka yadda ba annabi ya yadda da su ya aura ya auren musu ko kuma kai ka ce ba mutane kirki ba ne jama'a in ba ungulu ba akwai mai wannan hoton Allah ya kyauta ya ce akhrajahu al-khallal fi sunna al-imam al-khallal ya fitar da wannan bayani a cikin kitabu sunna a juz'in farko lamba na 497 da lalaka'i fi sharhi sunna a juz'i na bakwai lamban matsalan 1267 ولقد صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله hakika babban malami ibn taimiyya Allah maɗaukin sarki ya ƙara mashi yadda ya yi gaskiya fi wasfihim da ya zo siffanta 'yan shi'a bi ƙaulihi ya ce alƙaumu min adallin nasi ala sawa ya ce in ka tarkata mutanen duniya kaf to babu ɓatattu irin 'yan shi'a in ka ɗauko mutanen annabi nuhu da aka hallakar ka haɗa su da 'yan shi'a to 'yan shi'a ne a zallahun in ka ɗauko mutanen fir'auna ka haɗa su da 'yan shi'a 'yan shi'a a zallumin ƙaumin fir'aun mun gano wannan da kyau ku saboda su waɗancan sun yi adawa da annabi da mabiyan annabin zamaninsu ne su kuma wannan suna adawa da annabi da mabiyan mafifitin annabawa da manzanni baki ɗaya shi yasa a zallahun sun fi su ɓata ina fatan mun gano wannan da kyau mala yace fa innal adillata imma naqaliya wa imma aqaliya yace kaga dalili na hankali da kuma dalili na naqali wal qaum min adallin nas fil manquli wal ma'quli to in ka dauko duniyan kafa hujja da da nasi to babu lalatattu wajen ƙarya wajen kafa hujja da nassi irin 'yan shi'a. Ɗan shi'a duk abin da zai karanta ma a Kur'ani ko hadisi ko zancen wani magabaci sai ya karya. Mun gano wannan da kyau ku? Maƙaryata ne na faɗa ma sarki. Sannan wajen a yi amfani da hankali sun fi kowa wauta. Sun in ka ɗauko wawan wawaye na kowane al'umma wanda ke amfani da hankalin shi, in ka haɗa shi da ɗan shi'a sai ga wancan mai hazaƙa ne ɗan shi'an ne wawa. Kuna fahimtar wannan? Wallahi al'adim haka suke. Mala ya ce, Fil mazahibi wata ƙarir, wahun min ashbahin nasi, in ka ɗauko su kuma ka kwatanta su dangane da abin da ya shafi mazhabi da abubuwan da suke tabbatarwa. to sun fi kama da waɗanda Allah maɗaukin sarki ya zance game da su ya ce, wa ƙalu laukunna nasma'u, au na aƙilu, makunna fi ashabis sa'ir. Ya ce, wallahi da mun zama muna ji ko muna da hankali da ba mu zama cikin ‘yan wuta ba, Allah ‘yan shiya kenan. Da za su zauna su saurari katikin da ake masu na haƙiƙa, wallahi ba za su zauna cikin shi'a ba. Sau da ba abin da ke cikin shi'a. ina fatan mun gano wannan kamar kai ne ka je ka samu karo a gidan karuwai inda za ta gaya ma gaskiya irin takaicin da take ciki za ka to me amfanin zaman ki gidan karuwan ba fata da yanci mun gano wannan da kyau ko kuma kullun cikin zillimi da damuwa take kuma ba ta san ƙarshen makomanta ba to haka dan shi a yake karanta minhajis sunna juz'in farko shafi na takwas mun gano wannan da kyau ko ita kuma wannan aya ta zo cikin suratul mulk aya ta goma Allah madaukin sarki ya sa mu dace to bayan wannan sai mala yace ta'anur rafidiyyu ala sahaba bi qaulihi ta'ala sukan da wannan dan shi'a sukan da wannan dan shi'a yi masahabban manzon Allah amma sai ya makale da faɗin Allah maɗaukakin sarki, ayin da Allah yake cewa ya ayyuhal lazina amon, ya ku masu imani malakum iza kila lakumun firu fi sabilillah, wai me ya same ku ne idan aka ce ku fito jihadi don Allah, taƙaltum ilal ard sai ku shantake a gida. Kun fahimci wannan da kyau ku? Me ya same ku ne? Duk sanda aka ce za a jihadi kawai zai ku shantake ko ne bararrace. manomi ya ɓace a gonan shi ɗan kasuwa ya makale a rumfan kasuwan shi mazaunin gida kuma ya ɓuya a cikin ɗaki mana sai ku yi nauyi ku yi fitowa me ya same ku ne warraddu alaihi wannan ayan ya aje ta a matsayin abin kafa hujja wajen sukan sahabbai malice da da martanin da za a maida mashi qala al muallif shi tijani as-samawi a shafi na biyar. ya ce ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani jama'a za ku fahimci maganar da Malam ya faɗi ‘yan shi'a da tsuntsaye ne da ungulu ne da dabbobi ne kuma da jakuna ne yanzu fa ya ce ana zaginsu ne amma kuma an ce ya ayyuwa lazina amonu ina fata mun gano wannan da kyau yanzu fadin ya ayyuhal lazina amanu muqami ne koko zargi ne muqami ne malakum me ya same ku ne idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard me yasa duk sanda aka ce za a fita jihadi duk sai jikinku ya mutu ku shantake a bayan ƙasa araditum bil hayati dunya min al-akhirah yanzu ku kun yadda da rayuwar duniya kan lahira fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil wannan abin da ke sa ku zaman ku a gida ba ku san fita jihadi to lahira ta fi shi abin da aka tattalin muku a lahira ya girma wannan illa tanfiru in kun iku fito a fita a gwabza yu'adhibukum yu'adhibukum azaban aliman lalle Allah madaukin sarki zai azabtar da ku azaba mai radade wa yastabdil qauman ghayrakum sannan Allah zai canza da wasu mutanen da ba ku ba, wala ta durruhu shai'a sannan abin da za ku yi don ya canza da ku ya kama wasu ba zai cutar da shi da komi ba. Allahu ala kulli shayin kadir Allah maɗaukin sarki mai iko ne akan komi. Kafin mu mai raddi, kun ga duk wani harkan addini da kake ko, kar ka sake ka bari, Allah zai kawo wani canjinka. kuma wallahi rabuwa da kai ba abin da zai cutar da Allah wallahi ba zai cutar da tsarin Allah da komi ba kai ba kowa ba ne ko ba kai sa komi ba shi sa kowa ya kokari ya rike addini amma wannan aya yanzu zagin sabe take eh kuma an ce sabe sun canza Qur'ani kuma suna kallon wannan suka batta da ka san ƙarya ne wannan ita ce aya ta talatin da bakwai zuwa ta talatin da tara cikin sotar tauba sun makala sannan sai ce hazil aya hatun. wai wannan ayan ta fito ƙarara fi anna sahaba ta thaƙalo anal jihad wai sahabbai sun ja da baya wajen yin jihadi ba su fita ba waktarun rukuna ilal hayatid duniya suka zaɓi maƙalƙale ma rayuwar duniya ragama ilmihim bi annaha mata'un qalil duk da sun san cewa duniyar nan rayuwa ce yar kaɗan amma gara sahabbai shin da ba su gudun hijira zuwa faransa ba mun gano wannan da kyau ko duk sai da aka gama hayaniya tsaf sannan su ce za su dawo su ba su haka ba ai kuma inda gaske ne mutum yana son zai gudun hijiran ba sai ya je maka ko madina ba amma sai tafi faransa inda za ka sa akwai magana a nan mutum ne ya ce an matsa mai a garinsu shi annabi da aka matsa mai a garinsu ƙasan arna ya je ko ko ƙasan musulmi ne da dama can ya riga ya musulantar da su shi sa Allah ya kira madina da cewa alladina tabawwa'u dara wal iman ba ku ne kuka je kuka musuluntar da su ba tun kafin hijira dama su sun zo sun musulunta kuma sun je suna ta da'awa tintini menene tabau uddara wal imana min qabl ko yuhibbuna man hajara ilayhim kaza kaza kaza Allah ya sa mu dace to wannan wani yar magana ne to shi sai yake cewa hatta sabu tawbih Allah subhanahu ba su fita jihadin ba har sai da suka cancanci zargi da Allah madaukin sarki ya masu wata hadidahu iyahum bil azabil alim da kuma barazana da Allah ya masu cewa akwai azaba mai raɗaɗi wastibdala ghairihim min almu'minin as-sadiqin bihim da cewa Allah zai canza mumini na gaskiya waɗanda ba su ba a musanya da su wa kada jaa hadha tahdid bi istibdal ghairihim fil adadin min al-ayat yace kai ba ma wannan ayan ne kadai ta zo ta yi masahabbai barazana cewa Allah zai canza wasu waɗanda ba su ba mimma ya dullu dilalatun wadiha wannan yana nuna dalili ne ƙarara ala annahum tathaqalu anal jihad fi marratin adida wai sahabbai sun yi ƙasa a gwiwa wajen fita jihadi ba ɗaya ba biyu ba faqad jaa fi qawlihi ta'ala ƙari kan wannan tijani as-samawi yace yazo cikin faɗin Allah wa in tatawallau in kun juya baya yastabdil qauman ghayrakum Allah zai canza wasu wanda ba ku ba thumma la yakunu amsalukum thumma la yakunu amsalukum sannan ba za su zama irinku ba aya ta 38 cikin sotu Muhammad mun gano wannan da kyau ko ila an ƙala kai ya ta maganganu har ya kai inda yake cewa wa min albadihiyil ma'alum abu ne sananne ƙarara anna sahaba tafarraqu ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai sahabbai sun watsi a bayan rasuwan annabi wa ikhtalafu suka yi ta saɓani. wa auqadu naral fitna kuma suka aza wutan fitina hatta wasala bihim al'amur ilal ƙitali wal hurubi damiya har aka waye gari yaƙi mai muni ya faru tsakaninsu allati sabbabat in kasal musulmina wanda wannan ya sabbaba raunin musulmi wa takhallifahum da kuma ci bayansu wa atama fihim a ada'ahum har maƙiyan musulmi suka samu jin cewa suna da daman da za su afka musulmi su rugurguza su wai rigimar sahabai shi ya ja wannan ina fatan mun gano wannan da kyau kun ji magangan da ya faɗi ko da kawo aya kai ka ɗauka gaskiya ne shi yasa a matsayinka na musulmi dan mutum ya zo yana ta ihu yana kururuwa ya ja aya rabu da shi shin ayan ya ja ta a mahallinta ko ko son zuciya ne a tsaya a yi magana tukuna kafin kai ya yaudare ka a tsaya a yi maganan ayan ya karanta ta a mahallinta kuma wane ne cikin magabata ya riga shi fassara ayan da haka sai Malam ya ce wa jawabuhu an san da za a bashi Malam ya ce annahu laysa fi hatainil ayataini mata'anun ala ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gani ku a kusa ko a nesa cikin waɗannan ayoyi guda biyu da yake kururuwan kawowa a matsayin hujja da dalilin shi babu masoka kakaf don gane da sabon manzan Allah a cikinsu ayoyin inda Allah maɗaukin sarki ya saukar da su suka fuskanta daban shi kuma shirman da yake kawowa daban shi sa duk wanda ya karanta aya ya ce ga ta dalilin shi ne tambaye shi shi haka saukar ma in dai ba shi aka saukar ma ba to ko manzan Allah aka saukar ma to ko shi annabi da aka saukar mai da ayan Allah madaukin sarki ya ce yayi bayani wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi li yubayyana lahum annabi bayanin da yayi shine irin bayanin da kai yanzu mun gano wannan da kyau ko fassaran da annabi ya fassara ayoyin da shi shine fassaran da kai kai Allah ya sa mu dace Mala ya ce cikin ayoyin guda biyu sam da ɗai babu masoka ga sahabbai, wa inna ma fihi ma haftullahi ta'ala sahaba alal jihad, sai dai cikin ayoyin a ciki kai tsaye Allah maɗaukin sarki zabarar da sahabbai yake yi a kan cewa su fita jihadi, amma ba suka ba ne. Kuna gane wannan da kyau ku? وذلك عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في غزوة تبوك يندى الأمر يفارفا يا يندى annabi ne ya kwaɗaitar da sahabbai fita yaƙin tabuka bi gazwin rom a je a yaƙi waɗannan arnan rumawa wa kana zalika fi zamani usratin lokaci ne na kunji shi kanshi Allah madaukin sarki ya ambata cikin alkur'ani suratul tauba mun gano wannan da kyau shi sa ake kiran mayakin tabuka da jeshil usra kun gano wannan an shiga bala'i shekaru aka yi ana fari bala'i ya bala'i abin hannun sabai duk ya ƙare da Allah ya tashi jaraba su shekaran da aka yi noma aka yi damina amfani ya kyau ana dab yabanya ta haɗu kawai sai annabi ce a tafi yaƙi Allah sai mai imanin gaske kuna fahimtar wannan da kyau ko to shine malai ya dauko bayanin daga tushe to shine sai yake cewa kana zalika fi zamani usratin wa faqatin lokacin wahala ne da talauci min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce ta samu sabon annabi ma a shiddatil harri wa bu'udal safari tare da tsananin zafin rana a lokacin wa bu'udu safar da kuma nisan tafiya kowa ya san tafiyan nesa ne da yawansu abin hawansu masu mutu kun gano wannan da kyau ko saboda ba abinci yau kana a tsira da kai ne da iyali ko ko kana neman abincin doki ne da yawa wasu ma sun sai da abin hawan ba su da shi a lokacin ne sayyidina usman ya nuna bajinta shi ne ya ɗibi dukiyar shi ya bada ya kintsa wannan rundunar ya ce a tafi gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa fa shakka zalika ala ba'dihim wannan sai ya zama abu ne mai wahala ga wasu daga cikin sahabban na farko ba su da abin da ma za su yi guziri su bar ma iyalansu ba su da abin da za su riƙe a hanya su ci ba su da abin hawa wani ma bai da makamin da zai je da shi to kuma an ce a fita jihadi sai damuwa ya shiga cikin zuciyarsu ba wai ba za su ba mun gano wannan da kyau ko Qur'ani ya faɗi wannan daga cikinsu akwai wanda zai zo maka litahmilahum dan ka ɗauki nauyinsu kana nuna masu cewa baka da hali sai su juya wa a'ayunuhum tafidu min dama idanunsu na zubar da hawaye hazanan cikin damuwa Allah ya ji doma yunfikun saboda ba samu abin da za su ciyar ko su kaza ba duk ya manta da waɗannan awon bai fa kawo ba amma sai ya ɗauko wani abu yana ƙoƙarin sai ya ci mutuncin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka makiya Allah suke duk alherin da mutane suke ko ba fa za su kalla ba kullun kokari suke sa kallo wani aibi gayi can sai ce a kalla aibin alherin fa kara kalla irin waɗannan mutane su ne sharrul halki in kana neman sharrul bariya daga waɗannan to su ne Allah ya kiyaye fa nazalat fa nazalat al ayat shine sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi fitargibi fil jihadi don su kwaɗaitar game da jihadi fi sabilillah wata haziri mina tathaquli anhu da kuma jan kunni ga waɗanda ba za su ba fastajaba ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama lil amri sai sahabbai gaba ɗaya suka cappa suka bi umarnin rabbihim ubangijinsu suka tafi yakin sun je ta bugan ko ba su je ba waɗanda ba su je ba mumine mutum uku ne kuma da annabi ya dawo ya sanya masu dokan ta ɓaci ƙarshe Allah madaukin sarki ya masu tukwicin aljanna to wa ka rage za ka zaga kai ɗan shi'a kuma yaƙin ma da aka je fa duk sahabban da ‘yan shi'a ke zagi da su aka je aliyu ne kaɗai bai je ba kuna fahimtar wannan da kyau ko sayyidina ali ne kaɗai bai je yaƙin tabuka ba annabi ya bar shi gadin gari ya ce, Ya Rasulallah, a tafi ni in zauna gadin gari cikin mata da masu rauni makafi da guragu kutare da sauran tsofaffi marasa lafiya, annabi ya ce, E, zauna ka jiran dai, ba za ka so ka tsere man gari kamar yadda Haruna ya tsere ma Musa ba? Kun gano wannan da kyau ku? Aka tafi akan hanya Allah ya saukar da aya ya ce, Duk ya gafarta wa sahabbai, nan da nan annabi sai ya ja hadisi don ya shigar da su Ali. Ya ce, Masirtun masiratan babu tafiyan da za ku yi wala qata'atum wadiyan ko ku ƙetare wani tudu ko wani rami ko wani gangara mai wahalan sha'ani face waɗannan ‘yan uwana ku na Madina suna tarayya da ku cikin lada habasa homol uzuru. Annabi ya ce uzuri ne ya tsare su, me ya shigar da sahabbai wanda suka je tabuka aljanna nassin alkur'ani. mun gano wannan da kyau ko laqad taballahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usrati Allah ya sa dai an yi karatun an gane tana cikin suratul tauba wannan aya ne ta shigar da sahabbai su kuma sa'ali ne ya shigar da su hadisin annabi ne hadisin da ba ku so ruwayan sahabbai kuna gano wannan da kyau kamar ahlul baiti ne matan annabi nassin alkur'ani ya ce su ahalal baiti ne su kuma fatima da hassan da husaini da ali da wane imamu imamu imamu imamu ga nan na gaske da 'yan naɗin su kuma me ya shigar da su ciki nassin hadisi ne ruwayan sahabban da kuke ki kun gano wannan da kyau ko shi sa lokacin da aka saukar da wannan aya na cikin suratul ahzab Allah maɗaukin sarki ya kwashi sahabbai ya kwashi matan annabi ya ce ahlul baiti ne to shine annabi ya zo da bargo sai ya lullube Hassan da Hussein da Fatima da Ali sai matan annabi ummu salma ta zo za ta shiga cikin bargon sai ce ke anti ala khairin ke kina wani alheri ga aya ta sauka ta shigar da ku kauce ana roƙon mu waɗannan ne Allahumma haulai ahlu baiti annabi ya ce waɗannan su ma iyalan gidana na dan shigan ban da su ina fata mun gano wannan da kyau hadisul kisa roƙon arziki annabi yake masu Hassan da Hussein da Fatima da Ali Allah ya sa cikin ahalul baiti ayan alkur'ani kuma ta sauka ta ce sa Aisha da Hafsa da sauransu su ne iyalan gidan annabi kuna gano wannan da kyau ko duk sun manta da waɗannan abubuwan ba su kawo shi wa qala at-tabari fi tafsir qawlihi ta'ala al-imam at-tabari abu ja'far yake cewa Allah maɗaukin sarki ya faɗi ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah Allah ce ya ku masu imani kamar ba kai ne yaron ka yi maka ba daidai ba zai ga ci haba haba dan baba dan arziki irin albarka me hana ka zuwa makaranta yanzu nan zargi ne ko ko lallashi ne mun gano wannan nake ko da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ba ba fada za a yi ba hacin da aka kira su da nida'i irin na imani, malakun me same ku ne, haba muminan annabi, iza kila lakum munfiru fi sabilillah duk sanda aka ce ku fita yakin daga addinin Allah kaltun ilal ardi sai ku yi nauyin kai to za ku zo ku jima da suwa yake yi wa hazil aya hafsun min Allah jalla sana'uhu kun ga wannan ayar to yabo ce Allah madaukin sarki yake na kwaɗaitarwa ga muminai min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga cikin sabon annabi ala gazwin rom cewa lalle su zabura su fita yakan waɗannan arnan rumawa wa zalika gazwata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tabuka shine fitan da annabi yayi ya tafi yakin tabuka ولا شك أن هاتين الآيتين تضمنت نوع إتاب ما ce babu shakka ko tambawa a cikin wannan ayan kaman akwai nau'i na zargi min Allah ya azza wa jalla li ba'd man taqula alaihim game da waɗanda suka ɗan yi nauyin ƙafa dangane da alkhuruj fil jihad fita wajen jihadin Male ce wa haza qat'an la yuraddu ala ammati ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wannan la ba ana nufin duk sabon annabi bane alladhina istajabu lillahi wa rasulihi bil musara wanda suke gaugawa wajen fita jihadin fil huruj fi sabilillah wa hum galibus sahaba wa aktharuhum su da mafi rinjaye mafi yawa in kace duk sabai ake yi da su kai ƙarya mun gano wannan da kyau ku kuma wai ɗan shi'an zamanin nan ne wai zai zo yana zargan wai sabon annabi wai an ce su je jihadin yakin fa da sun je shi ma she da sun je amma shi kirikiri ga su nan da makamai na ƙare dangi na wane ne amma sun kasa cilla shi isra'ila amma nan nan suka zauna suka shekara bakwai zuwa takwas suna yaƙi da saddam husaini suka dinga jefa makamai masu linzami suna tura jiragen yaƙi suna ruwan bama-bamai a Iraki daga Iran. Kuma a riyawansu na ƙarya mahadinsu fa yana nan a cikin Iran ɗin Iraki fa, amma suka dinga kai hari. Amma Isra'ila suna kallanta ba su kai mata hari ba. OIC ƙungiyan ƙasashen musulmi ba yanda ba su yi su sulhunta yaƙin ba, Khomeini a wancan lokaci ya ce ba zai yiwu ba, ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ne ta sulhunta yaƙin. wai waɗannan masu kashi a gindinsu wai su ne suke ɗage suke cewa wane ya tusa. Jama mun gane an tambaye Khomeini a lokacin, me hikiman yaƙan Iraki da kake yi? Ga abokiyar gaba Isra'ila, sai ci a'a, ai ba ne gona sai taka ƙaya sai tsaya na cire ƙayan. Shi ginin sai a ce ya gama huɗa? Ai kan hanyar tafiya a kai ma Isra'ila hari ne. Yau da gama yaƙin Saddam ɗin, shekara nawa an kai ma Iraƙin harin? Aya Isra'ila an kai ma Isra'ila harin? An kai ma Bulgaria, an kai ma Faransa ko Amerika ko Ingila ko an kai? Wannan mutane za su gaya mutane maganan banza. Sanda sha ya matsa masu in sun tashi hijira ina suke zuwa Faransa, me yasa ba zuwa maka da Madina? waɗannan ne almajiran yahudawan faransa su ne za zo suna zagan ma annabi sahabbai wayan ce je yaƙi wai ba su je ba sauran ƙarin bayanin sai ma Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za ku zo ku ji abin da ibnu katirin ya ambata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum